إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun wani littafi mai albarka na bulugul maram muna fatan abinda za mu faɗa na daidai allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi kuskure kuma allah ya gafarta muna taken karatunmu na yau shine fakullu lafzin mu'addun fi sahaifina liyaumi hashin fafihi sharru yandakhiru وزلة المرء في لفظ وفي خبر فصلهما كم دهان اللفظ والخبر معناه فكل لفظ معد في صحائفنا ليوم حشر ففيه الشر يندخر kowanne lafazi duk abin da za mu furta sai ya kasance yana a cikin littattafanmu ma yalfizu min qawlin illa illa ladaihi raqibun atid babu wani abu da zai huto na magana faci sai ya kasance akwai mala'ika mai kiyayewa wanda yake yana haddace maganar da ka furta zai rubuta ta to shi ne malam yake tuna muna da wannan ayar a cikin wannan waken nasa mai daɗi ya ce ka kula duk abin da ka faɗi to za a rubuta sa sannan kuma za a tono wannan abin yau matublar sara'in ranar tonon asiri sai ce taɓewar mutum tana cikin abubuwa guda biyu ne labarin da yake badawa da abin da yake faɗi wannan su ne asalin halaka mafi yawancin abin da yake halakar da mu shine abin da muke faɗi da labarin da muke badawa ma'ana shine baki shi yasa wani ɗaya daga cikin sahabbai da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ayyuka alkhairi manzo Allah ya zano masa da ƙarshe sai manzo Allah yake masa awala adulluka ala malaki zalika kulli shin kana so in nuna maka abin da zai mallaka maka dukkanin wa'annan aikin alkhairi yace eh sai manzo Allah yake kuffa alayka hada ka kame wannan ka kame harshenka shi yasa manzo Allah ya bamu mahuta yace man samata naja duk wanda ya shiru to ya tsirata larabawa suke cewa lisanuka hisanuka in suntahu sanaka wa in khuntahu khanaka shi halshenka kamar dokinka ne in ka kiyaye sa to zai kiyaye in ka ha'ince sa kuma zai ha'ince ka mana in ka sake sa zai lalace zai lalace ko ya lalatar da kai amma kuma in ka kiyaye sa to zaka ci amfanin sa muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kame harsunan mu ya sa abin da zai hutuwa daga bakin mu ya kasance alkhairi ne yan uwa masu girma idan ba manta ba har yanzu muna a cikin kitabu al'aimani wa nuzur littafi mai bayani akan rantsuwa da kuma alwashi za mu tashi hadisi na 1379 ina tsammani haka ne ko wa anibni umar haka ne malai ce wa ibn umar radiyallahu anhu ma kala an karbo daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce kanat yaminun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rantsuwar manzon Allah ta kasance la a'a wa muqallibil qulub na rantse da mai juyar da zukata ma'ana mafi yawan rantsuwar manzon Allah haka ne la wa muqallibil qulub wa muqallibil qulub shine asalin rantsuwar na rantse da mai juyar da zukata wannan sai nuna cewa ashe rantsuwa ba wai sai in ka ce wallahi bane kawai rantsuwa dukkanin sunan Allah idan ka zano sa ka hada sa da wawun ko uqsimu yana dukan ma'anar rantsuwa kaman ka ce wallahi kaman ka ce warrahmanu an gane da kyau ko dukkanin su sunayen Allah ne mafi yawan rantsuwar manzon Allah bayan wa muqallibul qulub akwai wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantsi da wanda rayuwar muhammad take a hannunsa shine wa shine Allah daga cikin rantsuwar manzo Allah yana wa rabbul ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba wannan shine kenan mala yace wa an ibni wa an abdullah bin amr radiyallahu anhu ma qala daga abdullah dan amru Allah ya dada shi shi da ma'aikinsa yace jaa arabiyun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani bakauye ya zo wajen ma'aikin Allah fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah mal kaba'ir menene manya-manyan laihuhuka fa zakara alhadith sai ya ambaci sauran hadisin ma'ana hadisi ne mai tsawo zai kawo muhallu shahid ne sai ce wa fihi yazo a cikin hadisin qultu nace wa mal yaminul ghamus menene rantsuwa ta alghamus menene rantsuwa mai durmuyarwa shine alghamus daga gamasa ne da aka ce gamasa shay'a ya durmuyar da shi an gane da kyau ko قال سيتي الذي يقتطع مال امرئ مسلم shine rantsuwar da mutum zai yi dan ya katse wata dukiyar musulmi wa huwa fiha kadhibun alhali kuma ƙarya yake lokacin da ya rantsuwar akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya hutar da wannan hadisin wannan hadisin yana bayani ne na wata nau'in ƙarya da ake cewa al-yaminul ghamus ƙarya rantsuwa nau'i na rantsuwa da ake cewa al-yaminul ghamus shine rantsuwa mai durmuyarwa malamai suka ce summiyat ghamusan li'annaha taghmisu sahibuha fil ma'siyah ana ce mata ghamus ne dan saboda tana durmiyar da ma'abocinta a cikin sabon Allah ma'ana ita dai ce rantsuwar ƙarya a kai tsaye manzo Allah ya sanya ta daga cikin manya manyan laihuka mafi yawan wanda suke fadawa a cikin irin wannan rantsuwar su ne 'yan kasuwa an gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa yazo a hadisai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsoratar da ƴan kasuwa game da yawan rantsuwa a wani hadisin yake cewa salatatun la yanzuru Allahu ilaihim yawm al-qiyamah wa la yukallimuhum salatatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adhabun alim mutane guda uku Allah baya kallon su ranar al-qiyama ba zai musu magana ba kuma suna da azaba mai radadi daga cikinsu sai ce almunfiqu sil'atahu bil halif al kadhib wanda yake sai da kayansa da rantsuwa ta ƙarya Allah ya tseratar da mu daga irin wannan rantsuwar malai cewa Aisha radhiyallahu anha qalat fi qawlihi ta'ala daga Aisha Allah ya dada ita game da fadin Allah madaukaki la yu'akhidhukumullahu bil lahwi fi aymanikum Allah baya kama ku da laihi na rantsuwar da kuka yi a cikin wasa ƙalar ta ce huwa ƙaunar rajuli shi ne faɗin mutum la wallahi a'a wallahi bala wallahi e wallahi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya hutar da shi wa auradahu abu dawud marfu'an abu dawud ya hutar da shi marfu imana ya jingina sa kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin yana bayani ne nau'in wata rantsuwa ta biyu da ake ce ma yaminul lahu an gane ko ya sassan rantsuwa mana ita ce rantsuwar da mutum yayi ba tare da niyyar yayi niyyar yin ta ba kaman kai tsaye ne a cikin hira sai abin ya zo maka sai ka rantsi daga cikin misalin ta shine abin da aka saba musamman me yake da suna zabar ma sun yi yawan irin wannan mata aran goba ne sama walla mata zankai zanka ta dan wake an gane ko lokacin muna yara haka muke cewa mata zankai zankai goba ni walla walla wallakin nan hausa ma suna yin shi ko a alahiya la wallahi to wannan ita ake cewa yaminul lagu rantsuwa wadda baka yi yin ta ba halshen ka ne ya saba kana yi haka nan an gane ko a takaice rantsuwa kala uku ce akwai al-yaminul munaqada rantsuwar da mutun yayi niyyar yin ta yayi ta an gane da kyau ko tana iya ta zamanto ta gaskiya tana iya ta zamanto ta ƙarya ta biyu ita ce mai ke da suna yaminul lagaw ita ce rantsuwa wadda mutum yayi ba da niyyar yin ta ba irin wadda muka ba da misali yanzu ta uku ita ce yaminul ghamus ita ce rantsuwa ta ƙarya wadda muka gani a can farko mala yace wa an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya dada shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina nasman Allah yana da suna ɗari ba ɗai man ahsaha duk wanda ya kididdige wa'annan sunayen dakhala aljannata zai shiga aljanna muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa saqa tirmidhi wa ibn hibban al asma al imam tirmidhi da ibn hibban sun kwararo sunayen ma'ana sun zano su a cikin wani hadisi wa tahqiqu anna sardaha sai dai magana mafi inganci zano wa'annan sunayen a cikin hadisi guda idrajun wata magana ce da aka shigar min ba'dir ruwati daga wasu daga cikin marawaita hadisai kina wasu marawaita hadisai ne suka zano wannan maganar sai wasu suka riya cewa hadisi ne kinan duk hadisin da kaga an kwararo sunayen man sunayen Allah gaba ɗaya guda ɗari ba ɗaikin nan to hadisi ne da'ifi babu hadisin da ya zo ya bayyana sunayen gaba ɗai a wuri guda sai dai ka ji wancan hadisin ya gayi wani suna wancan hadisin ya gayi wani suna wani sunan ma ba daga cikin hadisi ba za ka ji sa a cikin alkur'ani ne za ka ji sa a takaice malam ya kawo wannan hadisin ne don ya nuna cewa daga kowanne da wannan sunan daga cikin sunayen Allah kai rantsuwa rantsuwar ka tayi ba sai wallahi kawai ba an gane da kyau ko wannan shine kenan mala yace wa an usama ibn zaid sanan da yace nan man ahsaha me ma'anan man ahsaha wanda ya kididdige su malumai suka ce abinda ake nufi da man ahsaha shine ma'ana wanda ya haddace su ya san ma'anar su kuma yayi aiki da su zai shiga aljanna kenan ba haddace su ba kawai ko ka haddace su baka san ma'anar su ba aikin banza ne ko ka san ma'anar su baka yi aiki da su ba aikin banza ne domin ba su ba kadai duk ilimi in ba kai aiki da shi ba aikin banza ne wannan shine kenan malici wa an usama tabni zaid an karbo daga usama dan zaid radiyallahu anhuma Allah ya da su ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man suni'a ilaihi ma'rufun duk wanda aka yi masa wani abun alkhairi faqala li fa'ilihi sai ya ce ma wanda ya masa aikin jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi faqad ablaga fi sana'i to haƙiƙa ya kai makura a wajen yabo akhrajahu at-tirmidhi imamu tirmidhi ya hutar da shi wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa ana wannan hadisin yana nuna yana daga cikin ɗabi'a ta mumuni in aka masa alkhairi yayi godiya kuma babbar godiya ita ce faɗin jazakallahu khairan ya hika hudu jika goma ka bashi an gane da kyau ko amma mutane sun yi son ka basu jika goma ko da ka ce jazakallahu khairan Allah ya saka ma da alkhairi shine matsalan ba mu san Allah bane ba mu san girman Allah in aka ce Allah ya saka maka da alkhairi kina an ce wa zai biya ka wa zai biya ka Allah in ya baka jika goma to shi biyan shi ne yayi an gane da kyau ko kenan biyan Allah ko yahi na dan adam jazakallahu khairan jazakumullahu khairan ya kamata a ce wannan kalimar duk musulmi tana a cikin bakinsa ko da yaushe yana daga cikin abin da yake birge ni in ga mutum mai yawan faɗin irin wannan kalmomin jazakumullahu khairan masha Allah an gane da kyau ko insha Allah wannan duka suna daga cikin kalmomi wanda ya kamata a ce suna a bakin mumuni alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma su wayo mu wayo kanmu an gane da kyau ko su Allah wadai an gane ko su uffan da abin da ya kamata kun ga duka wannan kalmomi ne wanda ba su dace ba a ce musulmi ya maida su abun faɗi a ko da yaushe na malai ce wa ibn umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin shine karshe a babe na rantsuwa hadisan da za su zo nan gaba gaba ɗai za su yi bayani akan alwashi shi sa a wani littafin ma ya sa babun nadiri an gane ko akwai littafin da suke da babun nadiri a wannan wurin bayan bayani akan alwashi a takaice dai wa rantsuwa duk rantsuwar da mutum zai yi ana so ya tabbatar da abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko ya tabbatar da cewa wanda zai rantse da shi shine wa shine Allah domin manzo Allah yace man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka a wata riwayar faqad kafara duk wanda ya rantsuwa da wani Allah yayi shirka wata riwaya ya kafurta har yanzu mutane suna rantsuwa ba da Allah ba a jiya ne naga wata rantsuwa wadda ta bani dariya ta bani haushi an gane da kyau ko shine na rantse da murmushin manzon Allah an gane da kyau ko na ce ni ban taɓa yin maganin tsuwa ba dariyar da abin ya bani kenan shi ba ma da manzon Allah ya rantse ba da murmushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse an gane da kyau ko kun ga wannan shirka ne tana iya shi yayi da kyaukyawan niyya ne an gane da kyau ko amma duka wannan ba zai sa me yake da suna a ce yayi daidai ba in malamai suke cewa salamatul maqasid la tusawwighu alwuqu'a fil mukhalafat dan kana da niyya mai kyau ba shi zai halatta maka baka fada a cikin sabon Allah dan kana son manzon Allah ba shi zai baka damar baka yi tawaki kana kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kana so kama karuwa azumi ba shi zai baka damar ba sai kai zina da ita sannan ka ce to ki ji tsoron Allah ki bar zina an gane da kyau ko wannan shine ma'anar salamatul maqasid la tusawwighul wuqu'a fil mukhalafat sannan abu na biyu ya kasance in zaka rantsuwa ka tabbatar da kana da gaskiya ka tabbatar da za kana da kana da gaskiya zaka yi rantsuwar in ba haka ba rantsuwa ko kana da gaskiya abinda ake so shine nisantarta wannan shine kenan mala yace wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aikinsa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah annahu naha anin nadri yayi hani akan alwashi shine annadr wa qala yace innahu la ya'ti bi khairin shi alwashi baya zuwa da alkhairi wa inna ma yustakhraju bihi min albakhil kuma ana hutar da shi ne daga mai ruwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin ma'anan inna ma yustakhraju bihi min albakhil shine ma'ana mafi yawanci masu ruwa su suke alwashi mi manzala yake da masu ruwa shine mafi yawancin masu alwashi suna yin shi ne dan Allah ya biya musu wata bukata saudiya ina ba da misali da masu bak domin mafi yawanci suke irin wannan in allah ya bani bak sai na yi azumin wata guda an gane da kyau ko in allah ya bani bak sai na yi sadaka da jikka kaza to ruwar ita ce kenan kai ba za ka iya ma allah ba sai ya mi sai ya maka wannan shine ma'anar ruwar kenan kai ba za ka iya ma allah ba sai ya yi maka kenan kaman kana ma allah gori ne dalilin wannan hadisin malamai suka ce النذر مكروه والوفاء به واجب shi alwashi makruhi ne ba a so mutum ya alwashi an yi so ka yi aiki an gane da kyau ko sannan sai ka yi tawassuli da aiki kishiyar alwashi shine tawassuli me ma'anar tawassuli shine misali mu ba da misalin da muka fara da shi kana son ka samu bak sai ka rika yin azumi duk in ka zo shan ruwa sai ka ce ya Allah dan wannan azumin da nayi kai mi ka ba ni nasara a cikin bak ka sa in samu bak ka ba ni nasara a cikin kasuwanci na to shi ake so ba ka ce ba ya Allah in ka sa na sai da wannan kayan nawa an gane da kyau ko in na samu wance ta yadda ta aure ni ya Allah zan maka kaza tashi kai kiyamu ne ka ce ya Allah ka sa wance ta so ni an gane da kyau ko ko ya Allah ka sa kasuwanci na in ci riba a ciki shi ake so kenan yana da kyau mu nisanci annazar alwashi mu daure anniya game التوسل توسلي wannan shine kenan inda karatu na minhajul muslim da muke yi kwana biyu kun ga ba a sako shi ba sakamakon dama da ban samu ba ta yin karatun amma insha Allah kwanan ga za ku rika samun shi darasin da ma za mu tura a wannan satin mardi insha Allah akan tawassuli ne za ku ji magana mai fadi akan abin da ya shahi tawassuli mala yace wa an uqba ibn amir radiyallahu anhu qala daga ukba dan amir Allah ya dada shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaffaratun nadri kaffaratu yamini kaffarar alwashi kaffara ce ta rantsuwa wa zada tirmizi fihi tirmizi ya kara a cikin sa idza lam yusamma idan ba a gai alwashin ba wa sahahahu kuma ya inganta sa abinda wannan hadisin yake nuhi shine yanda ake kafara rantsuwa haka ake yin kafara ta alwashi a satin da ya gabata kuma yi bayanin yanda ake kafara ta rantsuwa sannan wannan hadisin yana nuna wani nau'in alwashi da ake ce ma da ake ce ma annazrul mubham mana shine alwashi na abin da baka ayyana ba misali mutum zai ce na yi alkawali zan yi sadaka an gane ko alwashi ne kama Allah alwashi to sadakan ka ce ga abin da zaka bada to wannan shine kenan yana a wannan lokacin sai ka yi sadaka ko da ku kai sadaka da kargo ne in kuma baka yi sadakan ba to akwai akan ka kai ne ka hudda kafara domin shi matsalar alwashi in ka yi sa ba a karewa lahiya ɗai cikin biyu ne in ka yi alwashi ko dai ka cika alwashin ko kuma ka yi ne ko kuma ka yi kafara an gane da kyau ko wannan shine kenan na yi alwashin in na samu abu kaza zan yi sadaka da motona an gane ko in na samu bak zan yi sadaka da motona yanzu aka samu bak aka kare kuma kaga moton nan in ka rabu da shi akwai matsala wurin zuwa karatu zai wuya da kaza da kaza to a wannan lokacin sai ka ashe moton ka amma sai ka yi ne sai ka hudda ka fara an gane da kyau ko wannan shine kenan ma da yace wani abi dawud an karbo daga abu dawud min hadith ibn abbas daga hadith ibn abbas marfu'an ya dauka kasha zuwa ga manzo Allah yace man nazara nazran duk wanda yayi wani alwashi lam yusammihi wanda bai gayi alwashin ba ya ce dai in Allah ya mini kaza zan yi azumi bai ce ko da nawa bane ko zan yi sadaka bai ce ko da nawa bane fa kaffaratuhu kaffaratu yamini to kafarar sai ita ce kafarar rantsuwa in bai yi ba in bai yi alwashin ba bai cika alwashin ba wa man nazara nazran fihi ma'siya dukkanin kuma wanda ya wani alwashi wanda a cikin sa akwai saban Allah na rantsi nayi alwashin sai nayi zina an gane da kyau ko nayi alwashin sai nayi swata fa kaffaratuhu kaffaratu yaminin to kafarar sa kafarar rantsuwa ce wa man nazara nazran la yutiquhu duk wanda ya alwashin abin da baya iyawa an gane da kyau ko kace na yi alwashin mai yake da suna sai na je makka ƙasa an gane ko ko tuzuru ya ce na yi alwashin mai yake da suna sai na aurar da ƙane na alhali shi mai mai auren ba an gane ko duka wannan shi ne kuma bai da kuɗin aurar da ƙanan nasa shi ne ma la yau tekuhu wanda ya alwashin abin da baya iyawa fa kafaratuhu kafaratu yaminin to kafarar sai ta ce kafara ta rantsuwa wa isnaduhu sahihun sanadinsa ingantacce ne illa annal huffaza sai dai marawaita hadisai wanda suke hafizai rajjahu waqfahu suna ganin magana ce mawqufiya ma'ana magana ce ta ibnu abbas ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin malamai sun ce da'ifi ne domin da hadisin ya inganta da akwai matsala kun san matsalar da ke a ciki aka ce duk wanda ya alwashin sabo to akwai kafara a kansa an gane ko ya ce kai ni gobe sai na yi zina alwashi ne ko ko ba alwashi ba ne alwashi ne gobe sai na yi zina to yanzu sai ya tuna ka na dai fasa ba zan yi zina ba amma kuma sai ya tuna wa in bai yi zina ba sai ya yi kafara ya ciyar da miskini goma ko tufasar da miskini goma in bai samu wannan bayani ya azumin kwana uku jere da juna sai ce kai kai kuma in ban yi ba sai ya azumi guda goma kenan bari in ta iya zinata dai kai in yi azumi daga baya sai in tuba maza kun gane da kyau ba mutum ya yi alwashin sabo aka ce kuma in bai yi alwashin bai cika wannan abin ba sai ya hudda kafara dala mai karne na zuciya ya zai sabon zai dan ya kauce ma kafarar ta azumi an gane da kyau ko to shi sa hadisin bai inganta ba magana mafi inganci shine wanda yi alwashi na sabon Allah abinda zai ba zai yi aikin ba kun babu komai a kansa sai dai istighfari akan wannan alwashin da wannan niyyar da yi an gane da kyau ko duk guda ne da alwashi da alkawali duk guda ne an gane ko alkawali ana danganta sa ne ga 'yan adam an gane da kyau ko amma in danganta shi zuwa ga Allah ne sai a ce mi sai a ce alwashi yanzu kace nayi alkawalin na yi alkawalin zan sai ma kane na moto danganta shi zuwa ga kanan kan menene alkawali ne danganta shi zuwa ga Allah menene alwashi ne an gane da kyau ko wannan shine bambancin su jayyid malai ce walil bukhari ga riwaya ta imam al-bukhari min hadisi aisha daga hadisin aisha wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi to kun ga riwaya ta inganta duk wanda ya alwashin zai yi ma Allah wani sabo to kada ya masa saɓon wani muslimin a riwayata imam muslimin hadith imran a hadisin imran la wafa alinadrin fi ma'siya babu cika alwashin da aka yi na saɓo ana duk alwashin da kai na saɓo an gane da kyau ko to babu akan ka ka cika wannan alwashin jayyid wannan shine kenan bayani akan nadhrul ma'siyah alwashi na sabon Allah ba a cika sakun babu kafara akan ka wannan shine kenan amma akwai lokacin da zaka yi alwashi baka yi ba kuma ka samu zunubi ba san ko an gane da kyau ba kai gobe sai na sha giya zo aka ji ya nemi kuɗi ya nemi kuɗi bai samu ba na shan giyan sai ce kai na ma hasa Allah na tuba wannan shi ne kira wannan tuban ƙarfi da yashi ne ko a wannan akwai zunubi don me yasa don ba tuban Allah da annabi bane ji hausa to ba a ce tuban Allah da annabi sai dai a ce tuban wa tuban Allah an gane ko a cikin al'amurra na ibada ba a sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a cikin al'amurra na shari'a ma'ana na koyarwa ko na hukunce hukunce ko na koyo ce ina koyi da sunna ina koyi da hanyar Allah da sunnarwa ma'aiki amma baka cewa ina yi dan Allah da annabi wannan kuskure ne dan wa kawai ake yi dan Allah kawai ake yi yawa kun ga shi ma nan kuskure ne sadaka ibada ce wa ake ma ibada Allah ake ma ba manzon Allah ake ba duk duk abin da Allah kawai ake ma ba a wa ma shi ba a ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan shine kenan ana yabon Allah manzon Allah ma ana yabon su ko ba a yabon sa ana yabon sa ɗan adam ana yabon su ko ba a yabon su ana yabon su ina mafi yawanci abin da ake ma manzon Allah shi ma ya adam ana mushi salati da aka ce me ya asalin salati shine addu'a addu'a ce kake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka su ma mutane kana musu salati ma'ana kana musu me kana musu addu'a alqur'ani Allah yace wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum in sun kawo zakka kai musu addu'a kai musu salati ma'ana ka musu addu'a addu'arka natsuwa ce a gare su duk abin da Allah ɗaya ake ma shi ba a haɗa manzon Allah a ciki wannan karatun da muke min hajjul muslim shi ma mun kawo bayani a kansa an gane da kyau ko wannan shi ne kenan Allahu wa rasuluhu a'lam shi wannan ya inganta kace Allah da manzo su suka yi sani dan me yasa ka kawo manzo a ciki dan saboda ta hanyar shi ne kasanwa kasan Allah alqur'anin ta hanyar wa kasan shi ta hanyar manzokin an gane da kyau ko kenan babu lahi wannan kalima ce wadda ma sahabbai suna fadin ta suna yawan fadin ta ko da ko manzo Allah ya tambaye su akan abin da sun sani wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mali yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa amma shi ma wannan na Allah da manzo su suka yi sani banda bangaren gaibi an gane da kyau ko misali a tambayi ka kai matan nan taka wai cikin da ke gare ta ɗane ko ko namiji sai ka ce to Allah da manzo su suka yi sani wannan kuskure ne domin la ya'lamul ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi in bawa ba in ba Allah ba amma in abu ne wanda Allah ya al'amari na addini na ilimi to kana ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam domin al'amari ne na addini Allah ya sanar da shi to shi kuma gaibin Allah ya ce ba wanda ya sanar ba wanda yake da hurumin sa sai wa sai shi wannan shi ne kenan bala ya ce wa ibn abbasin wa an uqba ibn amir radiyallahu anhu qala daga uqba dan amir Allah ya da shi ya ce nazarat ukhti an tamshi ila baitillah yar uwata ta yi alwashin ta je wajen ka'aba hafiyatan ba takalmi shine hafiya hufatan uratan ghurlan ba takalmi faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce litamshi ta yi tahiya waltarkab kuma ta hau abun hawa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim sai dai wannan lafazin na muslim ne walil khamsa a lafazi na marawita hadisin nan guda biyar faqala sai ce inna allaha la yasna'u bi shiqa'i ukhtika shay'an Allah ba zai yi da wahalar ‘yar'uwarka ba komai, ma'ana mi Allah zai yi da wahalar ‘yar'uwarka. Murha ka umurce ta, faltaktamir, an gane da kyau ko ta liƙe kanta daga alkhimar ne, faltaktamir ta liƙe kanta, waltarkab ta hau abun hawa, waltasum talatata ayyamin kuma ta yi azumi na kwana guda uku. wannan hadisin a yana bayani ne akan mutum ya dora ma kansa abunda Allah bai dora masa ba shine ka yi alwashin abunda Allah ma baya da bukatarsa wannan hadisin wata mata ce ta yi alwashin na yi alwashi na yi alkawalin daga madina zan je makka wajen ka'aba a ƙasa kuma babu takalmi an gane ko a ƙasa kuma babu mi babu takalmi tahiyar da akan abun hawa ma kwanaki ake yi to ita ƙasa ce za ta kai kun babu takalmi da aka gaya wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce mi Allah zai yi da wahalarta me wahalarta anan babu takalmin da za ta kai kuma a ƙasa ni Allah zai da wannan Allah da ya ce aje ina aje wajen Ka'aba to ya ce dole sai an je ƙasa ya ce dole sai kun sha wahala a wajen tahiyar wannan sai ke nuna faɗin Allah madaukakin sarki yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra duk ibadar da kaga Allah ya ce ayoyi ba dan wahalar bace Allah ya ce ku ibadar akwai ta amfani da za ku yi wannan ayar Allah ya kawo ta ne a fanni na ne na azumi bai nuna cewa ashe azumin ma da aka ce ku yi wahalar da kuke sha ba wai ita ce Allah yake so ba shi yasa malamai suke cewa laisa lil mukallifi an yaqsida al mashaqqata fi taklif baya akan mu musulmi idan zai wata ibada ya nufaci ibada ma'ana ya kudurta shi sai ya wahalar da kansa a wajen ibadar ba a san mutum ya haka shi yasa manzo Allah Aisha take cewa ma khuyira baina shay'ain illa ikhtara aisarhuma duk abin aka ba sa zabi mafi sauki yake zabawa tahiya aikin haji akwai kwalokwalo akwai jirgi aka ce ka zaɓi wanda za ka tahiya a ciki sai ka ce kai bari mu zaɓi kwalokwalo don mu sha wahala ka san Allah yana son masu shan wahala waye ce ma haka an gane da kyau ko yanzu ko da manzo Allah ne aka ka masa wannan me zai zaɓa a jirgi zai zaɓa dan mi dan wannan hadisin Aisha ta faɗi wannan mafi sauki manzo Allah yake zaɓa wannan shine kenan sannan kuma wannan hadisin dalilin sa malamai suke cewa المشقة الناتجة عن التكليف ليست مقصودة بذاتها المشقة الناتجة عن التكليف ليست مقصودة بذاتها دو وهل da ake sa ake sha a wajen ibada to ba wahalar bace Allah yake so an gane da kyau ko mana ba wahalar basa ba ba dan Allah ya wahalar da ku bane yace ku yi wannan abu ku ba mu wani misali bayan azumi hawan arafa jayyid akwai wahala ko ba wahala akwai wahala amma me ake so ku tuna da wannan ni'imar da Allah ya muku an gane da kyau ku ta samun damar ku je aikin haji ku tuna da ni'imar da Allah ya muku ta kasancewar wannan arafa a nan ne Adam da Hawwa suka haɗu da juna da ba su haɗu da juna ba da ana aihuwarka a ba aihuwarka ko nan ne suka haɗu da juna shi yasa ake ce masa arafa li'anna li'anna Adam wa Hawwa ta'arafa inda zalikal jabal a wajen wannan dutsen ne suka san juna akwai bayanai da yawa akan dutsen Uhud da dutsen dutsen Arafa bayan wannan misali na biyu shine qiyamul layli akwai wahala ko ba wahala akwai wahala amma ba wahalar bace Allah yake so imanin da zai yi imanin da zai ƙara maka wannan shine kenan na'am bala yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aikinsa ya ce, Istafta Sa'ad ibn Ubadata radiyallahu anhu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Sa'ad bin Ubada ya tambayi manzon Allah fi nazirin kana ala ummihi game da wani alwashi da ya kasance a kan ma'aifiyarsa, tuwufiyar kuma ta rasu, kabla an taqdiyahu kamin ta cika wannan alwashin shine ma'anar kabla an taqdiyahu ma'ana kabla an tufi kamin ta cika wannan alwashin kabla an tuwaffiyahu fa qala sai ce iqdihi anha to kabiya mata wannan alwashin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka yoto wannan hadisin kun ga ba a gaiwa alwashin menene ba na azumi ne ko na sadaka ne ko na aiki ne abinda wannan hadisi yake nunawa shine idan mutum ya mutu yana da wani alwashi da yayi to za a cika masa ne wannan alwashin mai kuɗi ne kamin ya mutu ya ce na yi alkawalin zan gina masallacin juma'a an gane da kyau ko to idan ya mutu kamin a raba gado sai an hidda kuɗin me kuɗin gina wannan juma'a matukar ba su wuce me da suna rubu'i ba ɗai cikin hudun me ɗaya cikin hudin gado wannan shine kenan kenan alwashi ana cika shi ko da ku bayan an mutu ‘ya'ya su cika ko waliyai su cika wannan alwashin wa zai cika alwashin shine ‘ya'ya da magada ta haka amma sai dai akwai alwashin da ba a yi cika shi ko misali tuzuru ne ga yanar zamne an gane ko ban cewa ne ne ba ya ce na yi alwashi sai na yi aure kahin in mutu to sai ya mutu yanzu auren za a yi auren ko ba za a yi sa ba na yi alwashin kahin in mutu sai na samu ɗa yanzu in ya mutu za a ciko na alwashin ko ba za a cika sa ba a bai cikowa ko ba akwai addinin da alwashin yana cikowa akwai cikin a me yake da suna ya zo a cikin me yake da suna alkitabul muqaddas kiristoci da yahuda suna da wani littafi da yake hada su alkitabul muqaddas wanda ancient testament da nouveau testament ne aka ga mai wuri guda akwai abubuwan al'ajabi da yawa a ciki daga cikin abubuwan al'ajabin da na karanta shine idan idan mutum ya mutu da matarsa ya bar matarsa sai kasance bata aihu ba to yanzu dole ne kanan mijin ko kuma wanta zai ci gaba da zama da wannan matar mana zai aure ta dole-dole don ta samu ɗa wannan ɗan in ta same sa ba za a jingina sa gawan ba ko kanan sai dai a jingina sa gawa wanda ya mutu sai a ce dole ne in mutum ya mutu sai ya bar me sai ya bar sau an gane da kyau ko kenan ya ce dole kahin ya mutu sai ya bar ɗa to su addinin su wannan ɗan sai an samu mishi da shi ta hanyar matar da ya bari ɗan uwansa na jini ya aure ta ta samu ɗan kuma ɗan ba za a ce naka ba sai dai a ce na wane ne na wancan ne kuma ya yi gado kun ga wani abu mai mai rikitar da kwakwalwa ko wannan shine kenan mala ya ce wa an sabit ibn dhahak an karɓo daga sabit ɗan dhahak radiyallahu anhu qala Allah ya da shi ya ce nazara rajulun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum yayi alwashi a zamanin ma'aikin Allah an yanhara ibilan bibuwana ya soke me yake da suna raƙumi abuwana an gane da kyau ko fa'ata rasulallah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo wajen manzon Allah fasa'alahu sai ya tambaisa faƙala sai ya ce buwana sunan wani wuri ne da lokacin a jahiliya suke ibada a ciki faƙala sai manzon Allah ya ce halka na fiha wasanun yu'bat har akwai raƙumi har akwai wani gumki da ake bauta a wannan wurin ƙala la ya ce a'a ƙala ya ce fa halka na fiha idun min a'yadihim to har akwai wata sallah daga cikin salloli da ake yi a wannan wurin ta mushrikai har yanzu suna wata sallah a wannan wurin faqala la yace a'a faqala sai yace awfi bi nadrika to kaje ka cika alwashinka fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyati Allah domin babu cika alwashin da yake na sabon Allah ne wala fi qati'ati rahimin ko kuma alwashi na yanke zumunta wala fi ma la yamliku ibnu adama ko kuma a cikin abun da dan adam bai mallaka ba rawahu abu daud abu daud ya hutar da shi wa tabarani da imam tabarani wal lafzu lahu lafazin nasa ne wa huwa sahihul isnad hadisin ingantacce ne wannan hadisin abin da yake nunawa alwashi yana lazimtar mutum ko da ma kamin ya musulunta wannan wani sahabi ne ce tun lokacin jahiliya na yi alwashin zan yi zan yanka taguwa a wuri kaza da ake ce buwana sadaka ga Allah maɗaukakin sarki wanzu Allah ya ce masa bayan ya musulunta je ka cika wannan alwashin da kai kirista ne kamin ya musulunta yi alwashin zai wani abun alkhairi idan ya musulunta sai a ce to ka cika wannan alwashin da kai wannan shine kenan sannan wannan hadisin yana nuna akwai alwashi guda biyu wanda shi ma ba a cika sa zuwa uku alwashi na farko shine alwashi na sabon Allah kamar yadda hadisin ya nuna kamar yadda gani a baya kuma alwashi na biyu shine alwashi na yanke zumunta kace nayi alwashin bazan ƙara zuwa gidan wane ba rishin zuwa gidansa yanke yanke zumunta ne ko ba yanke zumunta ba ne yanke zumunta ne to shi ma wannan alwashin ba za ka cika sa ba an gane da kyau ko wannan shine kenan sai alwashi na ƙarshe shine na yi alkawari na yi alwashin sai na yi sadaka da mota wana an gane da kyau ko to shine wannan la nazara libni adama fi ma la yamlik motar wanka kace ba motar ka ba kina wannan alwashin babu shi domin abin da kace zaka bayar ba nawa bane ba naka bane wannan shine kenan amma uba yana iya ce nayi alwashin zan yi sadaka da motan dana an gane ko kuma in ya doka ya bada yayi sai dai a ce bai kyauta ba in dan yana da bukatar motan amma in ya kasance yayi shi ne dan ukuba gare sa to babu lahi akan wannan domin anta wa maluka li abika da kai da dukiyar taka don na ma'ayyanka ne kenan in yi sadaka kamar yadda in yi sadaka da motan shi nashi dukiyarsa ce haka motan kan ya doka ya sadaka ta mece ce tashi ce wannan yana nuna girman haƙƙin uba akan ƴaƴa walahu shahidun min hadisi kardamin inda ahmad wannan hadisin yana da mai masa shaida hadisin kardam a wajen riwaya ta ahmad mali ce wa an jabir radiyallahu anhu ku sa muna wannan suna a dictionary kardam an gane ko wannan shi ma suna ne da ya kamata a raya ɗani daga cikin sunan magabata kardam dai wasu za su ce bai da daɗi ko dama na san wasu daɗi ne suke bi a wajen suna ke yasa baka yin ana sa su tirmizi an gane ko wannan shi ne kenan zai a ce baya da daɗi kai tirmizi kamar turmi haka suke cewa wannan shi ne kenan ما نيتي وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح wani mutum ya ce a ranar buɗin makka ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni nazartu in fataha Allahu alaika makka ni na yi alwashin in har Allah ya buɗe maka makka an usalli fi baitil maqdisi akan in yi sallah a masallacin ƙudus faƙala sai ce salli hahuna isalla a nan ba shi kaje can ba fasa'alahu sai ya ƙara tambayar sa faƙala sai ce salli hahuna ka yi salla a nan dai ba sai kaje can ba fasa'alahu sai ya ƙara tambayar sa faƙala sai ce sha'anuka idan to je ka yanda kake so an gane da kyau ko rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa abu dawud da abu dawud wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya inganta wannan hadisin kina wannan hadisin jabir ne alwashin zai shi yi sallah a masallacin kudus idan Allah ya buɗe wa manzon Allah makka da abin ya tabbata ko ya zo ga manzon Allah sai manzon Allah ce ba sai ka ba kanka wahala ka je can matsaya nan kai an gane da kyau ko dan me yasa manzon Allah ya ce masa tsaya nan kai domin sallah a masallacin harami da sallah a masallacin kudus wace ta hilada harami an gane da kyau ko to shi sai manzo Allah ya ce ai in ka je can niyyar me za ka ibada ko to in kai anan ibadar ma ta yi yawa akan me akan sai ka kai can da manzo Allah dai ya ga shi yana so ya take sai manzo Allah ce to ba la yi je kai mala yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu ar-rihalu ba a daura damara ta balaguro dan ziyarar wani wuri illa ila talatati masajid sai dai zuwa masallatayya guda uku masjidil harami masallacin harami na ka'aba wa masjidil aqsa da masallacin qudus wa masjidi da masallaci na ma'ana masjidun nabawi na madina muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari kuma lafazi na imam al bukhari ne abinda wannan hadisi yake nunawa baya halatta mutum ya ɗaura ɗamara don ziyartar wani wuri an gane da kyau ko kawai ba wai don ziyartar wasu ba wani wuri ne kawai yake so ma wani dutse ko wani masallaci sai wayannan masallatayyan guda uku shine masallacin manzo Allah da masallacin Kudus da masallacin Makka su kadai ne misali mu a nan Niger baya halatta ka ɗaura ɗamara kawai zaka je Agadez don ziyartar masallacin Agadez in kai haka kayi laifi an gane da kyau ko amma munasaba ta kama ka je wajen ziyara ko an je wajen wani wa'azin ƙasa misali bayan wa'azin sai ku ce kyau mu je mu gano masallacin agadis babu lahi wannan amma da sunan kawai ziyarar masallacin wannan shi aka hana ko mutum ya tashi daga nan nijar ya ce zai je ziyarar mai yake da suna masallacin cota misali ko kuma masallacin mai yake da suna karbala a wajen 'yan shi'a dukkanin wannan baya halatta sai wannan masallatayen guda uku an yi haka ne kuma don saboda in aka ce an ba da dama ga wani masallaci a rika ziyararsa to shirka za ta iya shiga a ciki kamar yadda da yawa suka fada na 'yan shi'a da wasu sufaye daga ciki mala ya ce wa an umar radiyallahu anhu kala kultu ya rasulallah na ce ya ma'aikin allah inni nadartu fil jahiliya ni na yi alwashi a lokacin jahiliya an a'takifa lailatan akan in yi itikafi dare guda fil masjidil harami a masallacin harami qala sai manzo Allah yace fa awfi bi nadrik to je ka cika alwashinka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa zada al-bukhari imam al-bukhari ya qara fi riwayatin aw wata riwayan fa atakafa lailatan sai ya itikafi dare guda an gane da kyau ko wannan hadisin yana ƙara ƙarfafa wannan hadisin akan cewa ko lokacin jahiliya kai alwasi alwashi daga baya zaka cika wannan alwashi sannan kuma wannan hadisin har yanzu yana nuna itikafi baya da lokaci kayyadadde ko awa guda kana iya kai itikafi a cikin ta wannan ita ce magana mafi inganci ta malumai itikafi baya da lokaci kayyadadde me ake ce ma itikafi huwa luzumul masjid bi niyyati ta'abbud shine ka lazumci masallaci na wani lokaci da niyyar ibada kawai an gane da kyau ko wannan shine kenan kuma yake kafi ba sai lokacin ramadan ba an gane da kyau ko amma kun ga mafi yawanci yanzu sai lokacin ramadan ake yi kafi masu aiki da wannan sunnar su ne yan tabligh wannan jama'ar akwai alkhairi ta tare da su kuma akwai shaidi ta tare da su an gane da kyau ko daga cikin alkhairin su wanda ni ga nau ne ba shi yau ba shine akwai kyakkyawan ɗabi'u sannan kuma akwai kwaɗayin aljanna akwai wanda baya kwaɗayin aljanna to 'yan tabligh sun fi kowa kwaɗayin aljanna abin da ya sa haka su ko da yaushe bayanin aljanna ce ake yi an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan dai a takaice itikafi ko ba a lokacin ramadan ba ana yin itikafi wanda ya dacewa a ce suna yawan itikafi su ne masu aure ku ce min dan me yasa a dai an bata maka da rai an kulla maka wani kuttu wanda har kana so maka ka rubuta saki uku sai ka komo masallaci ka ce to yanzu zan yi itikafin ƙarfi da yaji na na kwana uku manzo Allah na haka sahabbai ma na haka an gane da ke ko Ali radiyallahu anhu yayi haka manzo Allah ma da kansa shi ma yayi haka wannan shine kenan ina a rike itikafi kuma zaka ga in ka zo kai itikafi sai ka ga abin ya zo da sauki ka koma gida sai ka isko kuma komiya daidaita amma in ka in ka tsaya a cikin gidan sai ai ta me yake da suna ai ta kulli da kulli ko ai ta sa'in sa ai ta dambe ko jayyid wannan shine kenan a takeice dai alwashi kamar yadda muka faɗi a farko al-nadhru makruhun wal wafa'u bihi wajibun alwashi makruhi ne ba a son yinsa amma kuma in ka yi dole sai ka cika sa shi yasa Allah ya yabo a cikin alkur'ani ke cewa yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira abinda ake so shine tawassuli kai ibada sannan ka ce Allah biya ma bukata amma ba ka ce bayan Allah ya mini kaza zan yi kaza a'a kai sannan ka roki Allah ya maka wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam sai mu zo kitabul qada littafi mai bayani akan alqada'u alqada'u daga qada yaqdi qada'an shine alhukmu yana da ma'anoni da yawa lokatan akwai alqada'u akwai alintiha an gane da kyau ko alqada'u akwai alwafa qada bainahu ya biya bashin sa an gane da kyau ko qudiya al'amru an liƙi al'amari an kare al'amari amma anan ana nuhin alhukmu shine hukunci shine ma'anan alqada'u kenan littafi mai bayani akan ladubban hukunci ladubban alƙalanci malamai suka ce shi alƙalanci fardun ainin ne fardun kifaya ne mana dole ne a cikin gari sai an samu mai alƙalanci an gane da kyau ko idan aka rasa to garin gaba ɗayan garin ana shiga a cikin sabon Allah domin alƙalanci idan babu sa to za a yi zalunci domin shi aikin alƙalanci shi ne mi kwato ma mai haƙƙi haƙƙinsa idan aka rasa wannan a cikin alƙalanci to an fada a cikin bala'in da za mu gani a cikin hadisan da za su zo a nan maza Allah ya ce an buraida ta radiyallahu anhu qala an karɓo daga buraida Allah ya da shi ku sa mana wannan hadisin wannan suna a dictionary buraida an gane ko ka ga bijin mai suna buraida namiji ne ba mace ba a turki ko to anan Niger fa a raya wannan suna a samu wanda zai sama dan shi buraida sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anansa to a kai tsaye ban san ma'anansa ba mun gani akan cewa ba kowane suna ba ne yake da ma'ana ko za a iya tambayar ma'anansa mun ba da misalin sunan fatima in ka ɗauki ma'anansa ba za ka sama sunanka don wannan ma'anar ba sai dai za ka sa sunan ne don wa don mai sunan akwai masu sa suna abu huraira ko to da allah don ma'anan sunan ne kake sa sunan ko don mai sunan don mai sunan in ba don mai sunan ba za ka sama ɗanka baban musa ba za ka sami shi sunan ba an gane da kyau ko wannan shi ne kenan wannan shi ne kenan buraida yakan iya a ma'ana yakan yi ɗauki ma'ana ta albard kamar tasgir ne na mai da suna na albardu sai a ce buraida ɗan sanyi an gane ko wannan shi ne kenan yana yi ɗaukan ma'ana haka a ƙasashen hausa kana iya samun irin wannan sunayen ka samu mai sunan nomau ko ana ruwa wannan ni na gansa a cikin ɗalibai na akwai mai sunan ana ruwa wata ran ina tashi wasa sai in ce musu sunanta hadiza akwai sauran sai in ce hadiza an ɗauke ruwa sai yara duka su kwashe da dariya akwai ana ruwa a anguwanmu a masallacinmu akwai mai sunan babansa kaza ni da na ji wannan na aza wasa ne aka ce a sunan shi kenan muhammadu kaza kuma wata ran akwai wani abokinsa akwai wani dan uwansu da na ce mishi na san shi sai ce mini in kaji malam ka ce ma wane muhammadu kaza na gaida shi sai na ce ka lalle wannan sunan da gaske ne ashe kaza ne amma cikin kabilar da aka yi yawan samu su ne arawa to kuma wannan kazan da rage ce muku cikin arawa ne ana ruwa shi ma cikin arawa ne arawa kan ku ce izgili ne da gaske ne haka ne ku je ku bincika da kaji su nomau an gaya da kyau ku da su ana ruwa da su shibkau da su dankali da su ciwake dukkaninsu wannan shine asalin sunayen hausa na da to ko larabawa asalin sunayen su a da haka ne ko larabawa asalin sunayen shi za ka samu suna wanda baya da ma'ana a ma'ana baya da ma'ana a ma'ana amma a asalin mai sunan sai gaje yana da me yana da ma'ana wannan shine kenan mala yace alqudatu thalathatun masu hukunci alƙallai kala uku ne isnani fin nari biyun duka a wuta suke wa wahidun fil janna guda ɗaya ne a aljanna ma'ana nau'in masu hukunci kala uku ne biyu 'yan wuta ne ɗaya daga cikin suna aljanna rajulun arafa alhaqa shine mutumin da ya san gaskiya fa qada bihi sai hukunci da gaskiyar fa huwa fil janna to shi dan aljanna ne wa rajulun arafa alhaqa da mutumin da ya san gaskiya falam yaqdu bihi sai dai bai hukunci da gaskiyar ba wajara fil hukmi ay wa zalama fil hukmi sai zalunci a cikin hukunci fa huwa fin nari to shine dan wuta la ilaha illa Allah wa ma aktharuhum me yake yawan su wa rajulun lam ya'rif al haqqa da mutumin da shi bai ma san gaskiyar ba fa qada lin nasi ala jahlin sai ma mutane hukunci akan jahilci fa huwa fin nari to shi dan wuta ne رواه الأربعة مرويتا حديثا قداه أني والصححه الحاكم إمام الحاكم يا إنجل تاسع wannan hadisin yana nuna a takaice in kuka in za ku takaita hadisin abubuwa guda uku ne yake nunawa masu hukunci kala uku ne mai tsoron mai ilimi da tsoron Allah mai ilimi da son zuciya da jahili mai ilimi da tsoron Allah zai hukunci akan ilimi kuma ya adalci a ciki shi kuma wannan yana da ilimi ya san gaskiyar amma sai dai baya me baya hukunci da ita ko bai hukunci da ita ba a wani hukunci da yayi yayi me son zuciya an gane da kyau ko wannan shine kenan na uku shi kuma shine wanda ya yi hukunci akan jahilci mana shi bai cancanci shari'ar ba bai cancanci hukuncin bai shiga a cikin me a cikin hukuncin kenan shi wannan ba a yi masa uzuri da jahilci ba don saboda me don saboda ana ma mutum uzuri da jahilci ne a wajen haƙƙin Allah amma a haƙƙin mutane ba a ma mutum uzuri an gane da kyau ko bayan da za a yi mutum ya yi swata a ce a ce a ai jahili ne shi yasa ya swata an gane da kyau ko akwai abin da ake ce ma al-ma'lumu min ad-din bi darura kaman abun da dole ne in kana musulmi ka san shi ba a ma mutum uzuri dan ya ce bai san abu kaza misali mutum ya ce mutum ya kiyan azumi sai a tambaye shi dan me sai a ce masa kai baka azumi sai ce to azumi dole ne sai aka ce baka san dole bane sai ce ka ai ban san dole bane to wannan ba a masa uzuri in kashi ne a bula nesa domin dole ne musulmi ya san me ya san ya san azumi dole ne to haka swata dole ne musulmi ya san swata me haramun ce domin ita swata ba ma musulunci ba hatta wanda ba musulmi ba sun yi tafaki akan swata menene laihi ne an gane da kyau ko wannan shine kenan malai ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace man waliyal qada'a duk wanda ya jibinci hukunci shari'a alƙalanci faƙad zubi habi ghairi sikinin to haƙiƙa an yanke sa ba tare da wuƙa ba rawahul khamsa marawaita hadisai suka rawaito sa wa sahahahu ibnu huzaima ibnu huzaima ya inganta sa ibnu hibban da ibnu hibban wannan kaman karin magana ne an yanke sa ba tare da wuƙa ba mana an yi masa shigo shigo ba ba zurhi ko wannan shine kenan kaman an je wasa a cikin hatsari ne alhali an nuna masa da menene ne alkhairi ne mali ce wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innakum satahrisuna ala al-imara lallai ku za ku yi kwadayin shugabanci daga cikin shugabanci ko alƙalanci wa satakunu nadamatan yawm al-qiyama kuma zai kasance muku nadama a ranar al-qiyama fa ni'mal murdi'a madalla da mai shayarwa wa bi'satil fatima tir da Allah wadai da mai yaye wannan shi ma karin magana ne murdi'a manzo Allah ya shabbaha shi ne da shugaban da yake adalci kinan yana shayar da al'ummar sani nono mai amfani fatima ita ce wadda ta yayi ma'ana wadda ba ta shayar da mutane nono ma'ana shi kuma an kamanta sa da shugaban da baya kyautata mami wanda yake shugabanta idan muka maida shi a fannin alƙalanci shine wanda yake hukunci da adalci shine ni'ma murdi'a wanda baya hukunci da adalci shine bi'satil fatima malai ce wannan hadisan da duka guda biyan uwa suna nuna hatsarin alƙalanci ne shi yasa ya zo a tarihi na magabata mafi yawancinsu da ket da ket da wala hauli ake dora su alƙalanci shi yasa malumai suka ce akwai lokacin da alƙalanci yake zamantowa fardu ainin ga mutum dole ne yayi idan ya kasance a garin an tabbatar da babu wanda ya iya in bawa ba in ba shi ba to ya zama dole wannan alƙalancin akwai lokacin da yake zamantowa makruhi in ka san akwai wanda ya ka iyawa to kada ma ka aza takara akwai lokacin da yake zamantowa mubahun ma'ana ya halatta a gare ka in ya kasance tsara kuke a wajen ilimin me ilimin alƙalanci to babu lahi kowanne ya aza an gaye da kyau ko wannan shine kenan malai ce wa an amru bin al-as radiyallahu anhu an karbo daga amru bin al-as Allah ya dada shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji manzon Allah yana cewa idza hakama al-hakim idan mai hukunci yayi hukunci fashtahada sai yayi ijtihadi thumma asaba sannan sai ya samu falahu ajrani to yana da lada biyu wa idha hakama idan kuma yayi hukunci fajtahada yayi kokari ma'ana yayi ijtihadi thumma akhta sannan yayi kuskure falahu ajrun to yana da lada guda muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi alƙalanci kala biyu ne shari'a kala biyu ce shari'ar da gaskiya ga ta ƙarara da shari'ar da abun cikin duhu yake ba a san takaman maiwa yake da gaskiya ba to anan ne ijtihadi zai zuwa an gane da kyau ko kowanne ya kawo dalili kuma kowanne dalilin suna da ƙarhi to a lokacin alƙali in yi shari'a ijtihadi ne zai yi to in yi ijtihadin ya zamanto abun ya zama daidai to sai a bashi lada biyu in kuma ya kuskure sai a ba sa lada guda nawa lada guda domin ya yi da kyaukyawar ne da kyaukyawar niyya haka shi ma mai fatawa ya ba da fatawa inda ya cancanci ba da fatawar ya yi kuskure da mai yake da suna zai samu lada guda ta dalilin niyyarsa da ya yi domin ba ya yi ba ne da gangan ba ya yi ba ne mai yake da suna don saboda jahilci ko abin da ya kama da haka ma'ana ya ce wa an abi bakrata mu liƙe da wannan hadisan guda biyu an karɓo daga abi bakra radiyallahu anhu Allah ya zada shi kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu na shi manzo Allah yana cewa la yahkumu ahadun bayna thnaini kada wani yayi hukunci tsakanin mutane guda biyu wa huwa ghadbanu alhali yana a cikin hushi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin yana bayani daga cikin ladabin alƙalanci shine kada kai sake kai alƙalanci kana cikin hushi. An gane ko don wannan hushin zai iya sa kai rishin adalci. Wannan yake nuna munin hushi. Shi yasa mai yake da suna a ɗaya daga cikin magabata al-Imam Ibn al-Qayyim yake cewa yake cewa alghadabu mithlu sab'i idza atlaqahu sahibahu bada'a bi aklihi yace shi hushi saurin hushi kamar zaki ne mu bada misali da zaki domin idan a ce asabu sune dabbobin da suke kai hari ga mutane yace shi hushi kamar zaki ne idan ka sake sa to kai zai fara ci kamin ya kai ga wa kamin ya kai ga wani ma'ana saurin hushi kamin ka cutar da wani wa za ka fara cutarwa kai za ka fara cutarwa domin mun gani daga cikin tasirin saurin hushi yana tasiri ga lahiyar mutum an gane da kyau ko yana yana sa mutum tansiyon ko sannan kuma yana sa ma mutum rishin karhi kuzari a wajen biya ma iyali bukata kamar yadda muka yi bayani a cikin wata muhadara da muka yi wannan shine kenan bayan wannan kuma saurin hushi yana sabbaba matsala ta kwakwalwa imma matsalar saurin mantuwa ko abin da ya kama da haka an gane da kyau ko in kana son ka rage mantuwa to ka rage saurin hushi wannan shine kenan mala yace wa an ali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza taqada ilayka rajulani idan mutum biyu suka kawo kara a wajenka suna so ka musu hukunci fala taqdi lil awwal to kada kai ma na farko shari'a hatta tasma a kalamal akhar an gane da kyau ko har sai ka ji maganar ta biyu mana kada ka yanke hukunci har sai ka ji magana ta ɗayan fa sawfa tajri kayfa taqdi a wannan lokacin zaka sanya ya kamata kai hukunci qala aliyun ali yace fama ziltu qadiyan ba'du daga wannan lokacin ban gushe ba mai hukunci mana daga wannan lokacin sai na kasance haka nake hukunci da naji wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان الإمام ابن حبان يا إنجل تاسع وله شاهد عن أمي عند الحاكم وأن حديث ينا yana mai da suna yana da hadisin da ke masa shaida a wajen hakim min hadisi ibn Abbas daga hadisin ibn Abbas wannan hadisan guda biyu sun karantar da mu ladabi guda biyu na hukunci ladabi na farko shine me kada kai in kana a cikin hushi ladabi na na farko kada kai in kana a cikin hushi ladabi na biyu kada ka yanke hukunci sai ka ji bakin kowanne daga cikin wanda zaka ma shari'a kuma wannan ba sai alkali ba hatta raba husuma a tsakanin mutane in kana cikin hushi kaga mutane suna hadan su to ishirunka dan in ka shiga mai yiwuwa da kai za a koma ma hadan a gaya da kyau ko kamar wanda ya zo rabon hadan mutum biyu yana taraba yana taraba sai wancan ya fara faɗa mishi bakan magana kawai sai ya rikide yanzu da shi aka ma koma faɗa yanzu gudan da ake faɗa da shi sai ya koma rabon wancan mutum guda ga biyu me ya wannan shine saurin hushi kenan kana in ka yi hushi ka yi shiru ka kyale su su kashe kansu dan maiwa in ka shiga to da kai za a yi kisan kan ma na gaba shine kada kai sauran yanke hukunci a tsakanin mutum guda biyu haka ji bakin kowanne daga cikin su a takaice dai wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taghdab wa lakal janna kada kai hushi zaka samu aljanna a wata riwayar wanda manzon Allah ya ma wannan wasiyar sai yace fa nazartu lamma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala fawajadtu al-ghadaba yajma'u ash-sharr kullah yace lokacin da manzo Allah ya mini wasiya da cewa kada in yi hushi har sau uku yace da na tsaya nayi dogon tunani sai na gane da cewa hushi ya game sharri gaba ɗayansa mu kasance masu yawan yayyafa ma zuciyoyinmu ruwa hushi ɗabi'a ce ta ɗan adam idan aka masa abin da ya bai masa daɗi ba dole sai ya yi ne sai ya yi hushi amma abin da musulunci ya umurce ka shine ka haɗiye hushin kada ka bayyana hushin kada ka yi abin da hushin ya ya umurce ka amma shi ɗabi'a dole ne in maka abin da baka ji daɗi ba sai ka yi sai ka yi hushin to ma'anar la taghdab shine ai la taf'al ma ya'muruka bihi ghadabuk kada kai abin da hushin naka yake mi yake umurtarka shine ma'anan wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas masu hadiye hushi masu yahi ma mutane kun ga Allah bai ce ba ai walladina la yaghtabuna a bai ce wanda ba sa hushi ba masu mi masu hadiye hushi masu yahi ma mutane Allah ka sanya mu daga cikin masu hashi masu hadiye hushi da kuma afuwa ga sauran ƴan uwansu inda muka samu daidai Allah ya bamu ladan kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah